بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبي وامام المرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين من هذه الى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته da mu ce gaba da karatun al'askar na imamin nawawi ina ne za a tashi shi fasalan da yawa fasalin shi eh al'ilam إعلم أنه قد صنعت في عمل اليوم والليلة جماعة ملائم مجد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل wannan fasali ne ya ilam ka sani annahu qad sannafa fi amali al-yawmi wal lailati jama'atu min al-a'immati kutuban nafisatan cewa an samu jama'a da yawa daga gaggan shagabanni na musulunci wanda yake sun tara littattafai masu daraja kwarai a game da irin ayyukan da ake bukata musulmi ya yi a yininsa da daransa kowane matsayi ko kowane hali na musulmi akwai irin abin da ake bukata yi ko irin addu'a ko ambatan allah da ake bukata yi a wannan halin shi musulmi ba a kyale shi sasakai ba an bar shi ya zama koyaushe yana rike da ubangiji subhanahu wata'ala ta fuskar ambatansa rawa biya ma zakaruhu bi asani dihimul muttasilati da wannan gaggan shagabannin sun ruwaito a littattafan nan nasu abinda suka ambata da isnadansu masu kaiwa har ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ga sahabbai waɗarraƙuha min ɗuruƙin kasirati sun fidda ita ta hanyoyi da yawa daga hanyoyi masu yawa kuwa wa min asaniha amalul yawmi wal lailati lil imami abi abdurrahman an-nasa'i yana daga mafi kyan littattafan da aka yi a wannan babi littafin da ake kira amalul yawmi wal laila wato irin ayyukan da ake bukata musulmi a yininsa da darensa wanda shugaba abi abdurrahman nasa'i wato mai sunanu yayi wanda shi nasa'i yanda dai aka sani an haife shi hijira ta 215 215 shi yasa tirmizi ya girme shi da shekaru shida kenan ko tirmizi ya girme shi da shekaru shida haka ma ibnu majah shi ko imam muslim muslim ya girma nasa'i da shekaru goma sha ɗaya goma sha ɗaya abu dawud ya girme shi da shekaru goma sha uku buhari ko ya girme shi da shekaru ishirin da ɗaya to kuma nasa'i ya wafata ya hijira ta ɗari uku da uku ɗari uku da uku shi yasa ya rayu a duniya har shekaru tamanin da takwas da a masu littattafan nan shida ya fi kowanne a cikinsu daɗewa a duniya ya fi kowanne a cikinsu daɗewa a duniya duk cikinsu in ban da shi ba wanda ma yake ya kai shekaru tamanin akwai dai masu saba'in da wani abu akwai masu saba'in amma shi tamanin ɗin ma har sai da ya ƙara takwas wa asanu min littafin da ya fi kyau daga wannan littafin na nasa'i wa amfasu ya fi daraja wa aksaru fawa'ida yafi yawan fa'idoji kitabu amalil yawmi wal layla shine littafin ayyukan da ake bukata musulmi ya ayinin sa da daransa li sahibihi ga almajirin sa al-imami Abubakar Ahmad ibn Muhammad ibn Isaq sunni shugaba Abubakar Ahmad dan Muhammad dan Isaka wanda ake masa lakabi da sunniyu sunniyu wanda wato shi daga banu hashim yake dangane da cewa su ne iyayen gidansa iyayen gidansa wato almajirin da sa'i ne shi sunni dinnan radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda zuwa gare su وقد سميت أنا جميع كتاب ابن السني على شيء الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن الحسن بن سعد رضي الله عنه nawawi ya ce ni na ji littafin nan na ibn sunni daga bakin malaminmu shehi jagora mai kiyaye hadisi shine abul waqa'i halid ibn yusuf ibn al-hasan ibn sa'd Allah ya kare da a gare shi qala yace abarana al-imam al-allamatu abul yamani zaid ibn al-hasan ibn zaid ibn al-hasan al-kindi sanatasnatayn wa sittimi'atin ya ce shugaba mai malami shine abulman zaidu dan hassan ko abulyumni abulyumni shine zaidu dan hassan dan zaidu dan hassan wanda yake daga banu kindata ya ba mu labari shekara ta 602 kala yace abarna shawul imam abul hasan sa'ad al-hayr muhammad ibn salim ansari قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الدوني قال أبرنا القاري أبو النصر أحمد بن الحسين بن محمد بن الكسار الدينوري قال أبرنا الشو أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني واتو إسناد يا كي غشي سني رضي الله عنه وين ما ذكرت هذا الإسناد نووي يتي abin da yasa na tsaya faɗar isnadin nan huna anan me yasa li'an nisa an min kitab ibn sunni insha Allah ta'ala jumala domin zan turo bangarori daban-daban daga littafin ibn sunni in Allah ya so ba babtu taqdima isnadil kitab shi yasa na so in gabatar da isnadin da littafin nan na ibn sunni ya sadu da ni wa haza irin wannan in za ka faɗa abu daga littafi musamman ya zama abin da za ka faɗa ɗin da yawa daga littafin musta hasanu ana ganin kyan ka faɗi isnadin ka zuwa ga littafin ba haka kawai malamai sun yi littafi ba ka buɗe littafin su ka karanta ta yi bahawar karantawa kai ka zo kana cewa ai sun ce ka za ba a ciki bayan kai ba ka karɓo littafin ba ma ta wani isnadi da za a tsara ka to wai kai a wajen wa ka ji ma littafin sai ka yi wato turba ba daga wanda ka ji daga wakar waito shi o no gani ne ko na gani a intanet ne ba shi a intanet ne ka gani a intanet ba Allah ta yi ma yanda aka sa intanet din da kurakure ba daidai aka sa ba kuma ta yi ba kuskuren amma kai kai ba haguwar fahimta tunda ba wajen malamai ka karba ba yau ba wajen malamai ka karba ba wanda wannan magana ce babba a yau ba san da tafi fitowa fili irin a yau da yake Allah ya kawo hanya da yawa da za a yada littattafai daban-daban sai mutum haka kawai Allah ya hore masa dukiya ya sai littafi ya karanta ya duba gobe da safe ya fito ya ce wani ya yi bai daidai ba ba ya karanta jiya a littafi ba wani ya yi ba daidai ba wani ma ya ce wane ya bar addini don ya yi ba daidai ba ga shan faɗa a littafi kaza ba amma da za a tsare shi kwai littafin nan da kake ta faɗarsa a wajen wa ka karɓa sai ya turu bai karɓa wajen kowa ba kuɗi ne da ya samu ya je kasuwa ya siyo don an siyo littafi a kasuwa shi kenan an zama malami dan ka sai littafi a kasuwa ka zama malami ba ka inda haka ake zama malami da wanda ya fi kuɗi ya zamo a shirye yake sai littattafai sai ya fi kowa ilimi sai ya fi kowa ilimi kuma abin haushi ba ilimin ba abin da ake wa irin wannan tabargazar sai addini sauran ilimai in a yau ka fi kowa kuɗin da za ka siyo littattafan injiniyar dan Allah ka zama injiniya? Eh ka zama injiniya ba ko ka zama ka fi kowa kuɗin da za ka siyo littattafan lauyoyi shikenan ka zamo lauya ai ina za a ce sai ka je kai karatun lauyan bayan ka yi nan ma sai ka je wata makaranta school of law ko sannan ne za ka iya zamowa barista barista illo amma ba haka kawai dan ka siyo littattafan ka tara a gaba ba amma shari'ar Allah da ta zama wadda aka ga dama a mata hawan kawara ita ce ake wa wannan ita ce ake wa wannan yau yanzu dan ka je ka yi LLB kana da bachelor illo ba ka da dama ka je kotuna ka ce ma za ka yi ta a duk da cewa dai eh ka karanta lodin sai ka je ka sake wata kwarewa ko sai ka je school of law akalla ka shekara guda in ka yi nasara a jarrabawa an gwada ka an gwada ka an gwada ya za ka iya tsayawa a kotu ka iya nunawa sannan ne za a iya baka shaida ka zamo barista illo ko sannan ne za ka iya shiga kotuna a matsayin kana da amma addinin musulunci zai zama ilimin shari'a ana masa hawan kawara yadda aka ga dama Eh, shi wanda shi yake ƙara kawo saɓani a tsaya do Allah a yi ilimi ta inda ya dace a yi ilimin in ba ta haka aka yi ba sai zamo ana taɗa bargaza ba a sani ba wannan abu abin ganin kyansa ne inda ayin matil hadisi gurin malaman hadisi wa gairihim da wani wa inna ma hassastu iskira isnadi hadal kitabi na keɓance ambatan isnadin wannan littafin ne shi wannan littafin shine kadai na tsaya na faɗi isnadi na zuwa ga wanda ya shi li kaunihi ajma'al kutubi fi hadha al saboda me saboda shine mafi tarawan littattafai a wannan bangare na ilimi wa illa in ba dan haka ba fa jami'u ma askuruhu fi duk abin da kaga na faɗa a littafin nan cewa a littafi kaza an ce kaza a littafi kaza an ce kaza li bihi riwayatun sahihatu ina da ruwayoyi ingatattu akan haka bisa ma'atin muttasilatin da ji wanda yake ta sadu zuwa mai littafin bihamdillahi wanda wannan ni'ima ce Allah ya yi min illa shazan nadira sai ko abin da yake dan kadan wanda yake ya fita daga tsari to akan samu irin wannan amma dai abu ne wanda tayo bai kai ɗaya cikin ɗari ba tayo bai fi a ce 0.1% ba ɗaya a cikin dubu famin zalika ma an kuluhu min al-kutubil hamsa yana daga irin wannan abin da zan ciro daga littattafai guda biyar allati hiya usulul islam wanda su ne asalai na musulunci wa hiya sahihani lil buhari wa muslim su ne sahihi guda biyu littattafai ingantattu guda biyu da na buhari da na muslim wa sunanu abi dawud da sunanu abi dawud wa tirmidhi da sunanu tirmidhi wa nasa'i da sunanin nasa'i wa min zalika ma huwa min kutubul masanid yana daga wannan abin da yake ya zo daga littattafan musnadai kamar irin musnad na imam ahmad ko na abokinsa isa ibn rahawai ko na malamin su ma abdul hamid ko a wasu na da sunnoni kamar wadai imam malik kamar wadata imam malik radiyallahu ta'ala anhu shugaba babba wanda mafi yawan malamai sun tafi akan cewa an haife shi ne hijira ta 93 yi wa fati hijira ta ɗari da saba'in da tara yana da shekaru tamanin da shida a duniya to wa kan musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal kamar musnad da imam Ahmad ibn Hanbali wanda da aka ce a musnadai musnadai ba kamar sa wanne ne ake kira musnadi shine littafin da aka yi musu ambatan kowane sahabi in an ambaci sahabi sai a faɗi iyaka hadisan da ya ruwaito a kawo su a jere ba tare da an dubi a wani babi hadisin yake magana ba ya sa ta yi ana kawo hadisin da yake magana a ciniki na gaba sai zama wanda yake magana a kan zakka ne na gaba sai zama wanda yake magana a kan rantsuwa ne na gaba ya zama wanda yake magana a kan alwala ne amma dai duk dai zai zama daga sahabi ɗaya da aka ruwaito su irin wannan su ake kira masalilu wanda ake cewa duk irin littattafan da suka zo da wannan tsarin ba kamar na shi imam ahmad da kuma na abokinsa isa ibn rahawai shine hanzali wa abi awana ko musnad abi awana wasu na ibn majah ko kuma sunan ibn majah wadara kudi ko sunan dara kudi ne wal bayhaqi ko sunan al bayhaqi wanda shi yana da sunan guda biyu akwai sunan subura akwai sunan kubura wanda sunan tasu wanda take babba ake cewa da wuya ka nemi hadisi baka samu a ciki ba domin ya zo da hadisai wajen guda dubu arba'in shi bayhaqi ya yi wafati hijira ta ɗari hudu da hamsin da takwas ɗari hudu da hamsin da takwas wagari ma min kutub da wani su daga littattafai wa min al'azza'i ko juz'ai juz'ai wato littattafan da aka yi musamman akan matsala ɗaya kamar misali littafi akan daga hannu yayin kabbara a sallah ko littafi akan karatu bayan liman ko juz'i akan laifin giba to akwai irin wannan ajza'u din wanda ɗaya daga cikin gwanayen yin irin waɗannan shine ibnu abid duniya malamin da yake yayin juz'ai daban-daban akan matsaloli daban-daban muhimmai a addini mimma satarahu insha Allah ta'ala daga abinda zaka gani a cikin littafin nan in Allah ya so wa kullu hadhihi al-mazkurat dukkan littattafan nan da na ambata arwiha ina ruwaito ta bil asani bil muttasilati sahiha ila muallifiha da isnadai masu saduwa ingatattu zuwa wanda ya tara wallahu alam Allah shine masani fasulun ga wani fasalin ilam ka sani ana masu rufi azalta cewa abin da zan ambata a wannan littafin min al-ahadis daga hadisai urifu ila kutubin mashhurati wa gairiha zan lafa shi zan dangana shi zuwa littattafai masu shura da wani su ma min ma kaddamtu daga irin littattafan da na faɗa a baya kuma ma ka rufi sai yayi buhari ko muslimin sannan kuma a gane duk wani hadisi da zan kawo in ya zamo buhari da muslim sun ruwaito shi aw fi ma ko ko ɗaya daga cikin su ya ruwaito aka tasiru ala irafatihi ilayhi ma to sai in takaita bisa dangana hadisin ga buhari da muslim ko kuma buhari shi kaɗai ko muslim shi kaɗai li usulil garari saboda cewa kawai buhari ya ruwaito ko muslim ya ruwaito bukata za ta samu da haka ko sai haka shine tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake ingantacce inda jami'a ma fihi ma sahihu dan baki ɗayan abin da yazo a Buhari ko Muslim ingantacce ne da hadisan Buhari da hadisan Muslim duk ingantattu ne malamai suka ce banda wasu yan hadisai wanda an hada gaba ɗaya ba su fi ɗari biyu da goma sha hudu ba to su a can su akwai magana akwai maganganu akwai maganganu na malamai akan irin wannan dai wa ma ma kana fi gairihima amma abin da yake ya zo ba a buhari ko muslim ba ko rifu ila kutubin sunan to na kan dangana shi zuwa littattafan sunan kamar ce abu dawud ya ruwaito ko turmuzi ko nasa'i ko da sun ruwaito wa shirhi ha ko abin da ya kama da ita mubayyinan sihatahu wa husnahu aw ra'ahu wanda a irin wannan hali zan bayyana cewa hadisin ingantacce ne ko cewa kyakkyawa ne ko cewa rarrauna ne in kana fihi ra'ahu in dai akwai raunin a cikinsa to sai na yi bayani fi galibin mawali a mafi yawan gurare waƙar agfulu an sihati amma gaskiya ni ɗan adam ne wani wakacin sai in kawo hadisi ya zamo na rafkana daga bayanin cewa ko ingantacce ne ko musuni ko zama wasu kyakkyawa wa ra'afi ko zama wasu rarrauna wannan kaɗan ya kan afku gare ni amma dai irin wannan ba mai yawa ba ne dan kaɗan ne kwarai-kwarai wa'alam ya ce ka sani anna sunan abi dawud cewa sunan na abi dawud sulaiman ibn al-ash'ab wanda shi sulaiman ibn al-ash'ab abu dawud an haife shi jira ta 202 shi yasa a masu littattafan nan gaba daya buhari ne ya girme shi buhari ya bi ya ba shi shekara takwas amma shi abu dawud ya girmi muslim da shekara biyu kuma shi abu dawud ya wafati hijira ta 275 yana da shekaru wato saba'in da uku a duniya to shi sunan abi dawud min akbari ma an kulmin yana daga mafi girman littafin da zan ciro daga gare shi a wannan littafi nawa wa kan rawaina an hakika mun ruwaito daga abi dawud annahu qala abu dawud ya ce zakar fi kitabi sahiha wa ba shuhu wa yuqarib na ambata hadisi ingantacce da wanda yake yayi kama da ingantacce da wanda yake kusa da ingantacce a littafin nan nawa wa ma kana fihi ra'afin shadidu duk wani hadisi da yake yana da rauni mai tsanani bayyantu na kan sai an fito fili in bayyana wa ma lam azkur fihi shay'an hadisin da ban ambaci komai ba game da shi ba ku gana ce hadisin nan rarrauna ne ba fa huwa salihu to hadisi ne wanda yake ya dace da a kafa hujja da shi wa baruha a sauho min ba'ar amma wasu a cikin irin wannan sun fi wasu inganci haza kalamu abi dawud imam nawawi yace wannan ita ce maganar da abu dawud da ya faɗa abu dawud akwai wasiƙa da ya rubuta wa mutanen makka yana bayani akan littafin nan nasa wa fi fa'idatun hasanatu wannan bayani na abu dawud ya kunshi wata fa'ida kyakkyawa يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره da duk wanda yake so ya amfani da littafin nan yana bukata ya san wannan fa'ida haka nan ma wanda yake so ya a wani mai amfani da wannan littafin wa gairuhu din a iya karantawa wa gairuhu ya zama adafi ne akan sahibu ba wani ma wanda zai amfani da wannan littafin magana ba wai ta shafi wanda zai amfani da wannan littafin ba kadai a ta yi kuma a karanta wa gairihi ya zama adafi ne akan kitabi hakanan ma abucin wani wannan littafin wahiya fa'idan nan ita ce anna ma rawahu abu dawud duk wani hadisi da aka ga abu dawud da ya ruwaito fi sunanihi a sunan ɗinsa wala maskun ra'afahu bai ambaci cewa hadisin rarrauna ne ba fa huwa indahu sahihun aw hasan ya zama hadisin a wajen abu dawud ko dai ingantacce ne ko kyakkyawa ko kyakkyawa akwai wani malami da ba daɗe da yinsa ba yake cewa wai tsayawa bambancewa tsakanin hadisi a kasashe gida uku a ce akwai hadisi kyakkyawa akwai ingantacce akwai rarrauna wai turmuzi ne ya fara amma kafin turmuzi ba a san wannan ba amma matsalan wannan magana ta imamun nawawi wanda yana cikin hufazul hadis tana nuna cewa abu dawud wanda yake ya girma turmuzi shi ma ya raba hadisi zuwa kyakkyawa da ingantacce da rarrauna shi yasa ba a ce shi turmuzi shi ya fara yin haka ba maganar da ta kai ta jawo kace na ce har an yi littattafai a kai haka albani da almajiransa suna ganin ai magana ce ta turmuzi turmuzi da ya fara haka amma wasu malamai su kuma suna ganin ko ɗaya ba a ce tirmizi ne ya fara yin haka ba magana ce dai da ta za ka ce ta aka yi littattafai aka yi amma akalla dai wannan magana ta nawowi kaga ta nuna cewa ashe abu dawu da ma yana ganin hadisai sun kasu gida uku ko akwai ingatattu akwai a kyawawa akwai kuma raunana tun daga shi ya ce fa huwa inda hu sahihun au hasan mun san kuma nawawi ba zai faɗi magana gaba gaɗa ba sai yana da hujja a kai ko? ko kilawu ma yuhtaju bihi kowanne a cikin hadisi wanda yake ingantacce da wanda yake kyakkyawa ana kafa hujja da shi ya na a shawa Abdullahi dan Fodo ya faɗi wannan a misbahur rawi a nan bane ci gaba ci gaba dai duk baka zo wajen ba sai ka wuce nan da wajen kusan baiti ɗin ehem wal husnu kasai hati fil hujjati bi wa fi tawawutin fa'a ala rutabi ma sahaha al ba'ru ka bahzin an abi to to kowanne dai daga cikin hadisi da wanda yake ingantacce da wanda yake kyakkyawa ana kafa hujja da shi fil ahkami a cikin hukunce hukunce fa kaifa fil bara'iz ballatana abin da yake mustahabi sai za ta karar haza idan maganar nan ka fahimce ta ta samu tabbata a wajenka kuma ta ra'aita huna hadisan duk san da kaga hadisi a littafin nan mai ruwa ta abi dawud daga ruwayar abi dawud walaysa fi tarifin ba tare da an bayanin cewa hadisin yana da rauni ba halam annahu lam yuraqib to ka sani cewa Abu Dawuda bai ce hadisin rarrauna ne ba wallahu a'lam Allah shine masani wa kan ra'aytu an uqaddima fi awwal kitabi baban fi fadilati zikri mudlaka na gani inji Imam Nawawi na ga cewa ya dace in gabatar a farkon wannan littafin gabatar da babi a game da faralar zikiri mudilakan a kowane irin zikiri a tsurfi a rafin yasiratan zan ambaci wasu ɓangarori 'yan kaɗan daga wannan babin tauɗiya ta lima ba da hau don shimfiɗawa ga abin da zai zo nan gaba su masu kuru makasudar kitabi fi abuwari sannan ambaci abin da ake nufi da wannan littafin manufar littafin a babobinsa واتم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار zan cika wannan littafi nawa in Allah ya so da babin istighfari Allah ya cika mana rayuwar mu da istighfari sa mu koma gare shi muna istighfari tafa'ula dan neman alfalu da an yi hatima Allah lana bi cewa Allah ya cika mana da istighfari wallahu muwaffiqu Allah shi ne mai gamda katar da bawa bawa bai da wata dabara da zai iya ɗaukar wa kansa hanya sai hanyar da Allah ya nufi zai bi wani hissikatu da shi ne ake amincewa wa alaihi tawakkulu gare shi ne ake dogara wal itima da dogara wa ilaihi tawakkul wal istina gare shi ne ake kowane lamari ake jingina alhamdulillah Allah ya azurta mu da kowane lamarin gare shi da jingina gare shi sai a tashi kan wannan babu to alhamdulillah akwai mai tambaya a kan baitocin da mai ashba ya kawo ko cewa wa zai adam in malatu mahajiri min turkumul dudurat wal awsati law aqiranna usul shaybi bainaha min kafrat at-takallil wa rashafati law lal awadi zuqha menene law lal awadi wal akai ketare ne abada walau saban alal wajanati wa alayya ahadu yace nayi alkawari nayi alkawari in malatu mahajiri matkan na cika idanuna min turkul dururati daga wannan bangwayen bangwayen garin madina bal arasa da farfajiyar farfajiyoyi na garin madina la'u akiranna wallahi sai na turmuza masu na shaidi abin tsarewa abin karewa furfura ta bai na tsakaninta in na je wajen to turmuzi hanja a kaina zan yi a ƙasar min kasarci ta kabili saboda yawan sumbanta wa rashin fati da tsuntsu na wajen daular awadi in ba don abubuwan zamani da suke tun gare ni ba walbawadi da musibin da suke zuwa gare ni ba kakkautawa zurtuha da na ziyarci madina abadan koyaushe walau sabon alal majanati ko da ta fuskar jana bisa kunci na ko da ba da kafa zan taka ba a'a da fuska ta ma zan taka don in samu zuwa madina to sai na je to sai wata tabbayar ana yin aswaki kafin alwala ko bayan ta a kafin a yi alwalar aka so a yi ta haka na ma bayan a yi alwalar idan an daɗe bayan an yi alwalar an ɗan jinkirta sallah to an so a sake yin aswakin an so a sake yin aswakin amma asali dai da farko za a yi aswakin ne kafin wanke baki sai kuma a kurkura baki bayan an yi aswakin to alhamdulillah Allah ya mana gaba da fitar eh a an sha bayani akan wannan malamai da yawa suna ganin shi ibnu mada bai kai matsayin wa'annan ba yawwa daga baya ne aka samu wa'ansu suka fara hada shi da su yawwa akwai wasu da suka yi a kutuhun dalib sitta a to sai suka sa a shi ibnu mada a cikinsu yawwa shi yasa wasu da yawa ba sa ganin ya kai matsayinsu akwai wanda suke ganin littattafan shida ma za a lissafa to sai dai a sa muwadda ta zama ita ta ce ta shidan akwai wanda suke ganin a'a sunan dalibi ya kamata a sa ba ibnu maja ba to amma ibnu maja zama wani ya kurwaito hadisan hukunce hukunce kuma ya tsore masa tsarin fikihu to wannan ya sa wasu da yawa na daga baya suke riskar da shi da ragowar guda biyar da kuma akalla akwai hadisai da yawa da ya ruwaito wanda su sauran ba su ruwaito ba wanda kuma hadisan da ya ruwaito shi kadai in an kasa wajen sittin bisa ɗari a ciki ingantattu ne ko kyawawa wanda yake akwai magana a ciki ba su haura ko ba su karasa kashi arba'in cikin ɗari ba to alhamdulillah to kana fatiha ɗaya salatu fatiha uku